أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillah mun gode Allah tabaraka wa ta'ala da ya nuna mana wannan lokaci yau muna sha uku ga watan ramadan hijira na annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1444 wanda ya daidai da hudu ga watan efar na shekara ta 2023 miladiya a mun dawo kan karatun mun littafin shekul islami wa sa'adatul anami Alhaji Ibrahim Inyas radiyallahu anhu da ake ce masa ruhul adab lima hawa min hikamin wa adabin lura da littafi na sharhi na lubbul lubbi muna cikin baitin da Sheikhul Islam wa sa'adatul anam Alhaji Ibrahim Inyas radiyallahu anhu yake cewa law ya'lamul insanu man rahmanu yalqa shurura dhahikan insanu da dai dan adam ya san waye Allah mai rahaman nan to da sharrori za su same shi yana mai dariya ko yana mai farin ciki bai damu ba shehu radiyallahu anhu yake cewa da dan adam ya san waye arrahmanun nan mai rahama Allah tabaraka ta'ala to da sharri ma zai same shi ba zai damu ba to a karatun da muka karanta jiya in ba manta ba a mai lubbun lubbi yayi kokarin yi mana bayanin me at-tawakkul me dogaro da Allah tabaraka ta'ala tunda wannan baitin yana nuna ya za a yi ka dogara da Allah a cikin dukkan lamuranka dalilin haka ne zai jawo in sharri ya same ka sai ka mai da lamarin zuwa ga Allah ba za ma ka damu ba to shine ya kawo mana maganganun malamai akan me ake nufi da dogara da Allah tabaraka ta'ala sannan ya ce wa kala imamu hammadun rahimahullahu ta'ala at-tawakkul wal'itisamu billahi ta'ala yace imam hamadun Allah masa rahama yace dogaro da Allah shine kama igiyar Allah madaukakin sarki wa qala abu musa al-hayri rahimahullahu ta'ala at-tawakkul al-iktifa'u billahi ta'ala ma li'timadi alayhi wa qila at-tawakkul nafi shukuk wa at-tafwid ila malikil muluk وقيل التوكل الثقة بما في يد الله تعالى والياس عما في أيدي الناس yace Abu Usman al-Hairi Allah masa rahama yace dogaro da Allah shine iktifa'u billahi ta'ala shine Allah tabaaraka wa ta'ala ya isar maka mal itimadi alaihi sannan kuma ka dogara da Allah madaukakin sarki sannan wakila yace an ce har yanzu at-tawakkul abinda ake nufi da tawakkali dogaro da Allah shine nafi shuku ka kore dukkan abubuwan da kake suke damunka ka kore su wa tafwidu ila malikil muluk sannan ka falla ka, fawwala lamarinka zuwa ga mamallakin masu mallaka wakila sannan an ce at-tawakkul tawakkali siƙatu bima fi yadillahi ta'ala shine kai amince da abin da yake hannun Allah madaukakin sarki wal ya'si amma fi aidin nas sannan ka ɗebe tsammani daga abin da yake hannun mutane to a wannan wurin ya gaya mana cewa da shi dai dan adam law ya'lamul insanu man rahmanu yanda shi yace da dan adam ya san waye mai rahama Allah madaukakin sarki sharrori za su same shi bai damu ba sai ya ce to ka gane a cikin wannan baitin ana so ka gane cewar ka dogara da Allah tabaraka wataala a cikin lamuranka gaba daya shi yasa Imam Muhammadun Allah masa rahama yace dogara da Allah shine kai kamu da igiyar Allah a cikin dukkan lamarinka kowane iri sannan sai abu usman al-hairi shi kuma yace tawakkali shine ya ishe ka abin da yake wajen Allah ya ishe ka sannan ka dogara da Allah kuma a cikin dukkan lamuranka sannan yake malaman sun ce tawakkali shine nafi shuku ka kore dukkan abin da zaka koka kokawa irin ka shiga wani hali na rayuwa na matsi ko wani abu to dukkan abin da zai same ka ka kore wannan abu ba za ka yi ta kokawa ba ka zama yaya wattafuyid ila malikil muluk ka sallama lamarin ka fawwala lamarin zuwa ga mamallakin masu mallaka duk abin da ya same ka ka mayar da shi wajen Allah tabaraka wata'ala kar ka koka wa kowa kar ka kar ka gaya ma kowa ka mai da lamarin zuwa ga Allah tabaraka wata'ala ka fawwala lamarin zuwa ga Allah ka miƙa gaba ɗaya tunda ka san duk wani mai wanda ya mallaki wani abu Allah ne ya bashi aro Allah ne ya bashi aro kayan Allah ne ya bashi aro ya mallaka saboda kai ma za ya baka aron wannan abu to ya za ka ga mu mallakin mamallaka ka je kana gaya wanda mai mallaki komai ba duk wani mutum ai ba abin da ya mallaka sai abin da Allah ya mallaka masa to ka fawwala lamarin ka zuwa ga mamallakin mamallaka sannan yace har yanzu an ce dogaro da Allah tabaraka wa ta'ala shine as-siqatu bima fi yadillahi ta'ala ka amince da abin da yake hannun Allah madaukakin sarki wal ya'si amma fi aidin nas ka ɗebe tsammani daga abin da yake hannun mutane kisa shawul islam da yace maka law ya'lamul insanu man rahmanu ya qashuru wa dhahikan insanu da dan adam ya san Allah mai rahaman nan to sharrori ma su same shi bai damu ba saboda shi ya yarda da abin da yake hannun Allah ne sannan ya ɗebe tsammani da abin da yake hannun mutane amma yanzu kaga juyawan wannan abin muke yi juyawan abin da aka faɗa shi muke yi a matsayin dogaron mu kana yarda da abin da yake hannun mutane baka yarda da abin da yake hannun Allah ba in kana nema ko wani abu ya same ka ana so ka mai da lamarin zuwa ga Allah a amma sai ka mai da shi zuwa ga wani ka ce a ai tunda akwai wane su wane suna tsaye to in Allah yarda abun zai zai yi kaza kaza kaza kana tsammanin abun da yake hannun sunan shi zai maka ka yadda da abun da yake hannun Allah ka bar abun da yake hannun jama'a nasun su ma Allah ne ba su aro to karkar wannan ya rudar da kai shine aka ce in ma dogaro da Allah kai to ka yarda da abun da yake hannun Allah ne baka yarda da abun da yake hannun mutane ba ka dabe tsammani daga nasu ba ruwanka da nasu da na Allah ka dogara yace wasu ilal harsul mahabisi rahimahullahu ta'ala an mutawakkil hal yalhaqahu at-tama fa qala yalhaqahu min tariq ittiba'i al-khadarat wa la yaduruhu shay'un wa yaqwihi ala isqati at-tama'i liyasi amma fi aidin nas yace an tambayi wani malami da ake ce masa harisul mahabisi Allah masa rahama mine akan tawakkali shin me wanda ya zama yana da tawakkali hal yalhaquhu tama kwadayi zai iya shigo masa yaji yana kwadayin wani abu bayan kuma ya dogara da Allah fa qala sai yace yalhaquhu min tariqi tibail qadarat yace eh kwadayi zai iya zuwa masa ta hanyar dabi'a na ganin abubuwan sha'awa wala yaduruhu shay'un amma ba zai cutar da shi da komai ba wa yaqwihi ala isqat at-tama ilyasi amma fi aidin nas sannan zai karfafe shi akan jefar da kwaɗayin akan wato ɗebe tsammani daga abin da yake hannun mutane ranar wajen kuma har yanzu an ce mai dogaro da Allah zai iya jin kwaɗayi ya ji kwaɗayin wani abu aka tambaye ɗaya daga cikin malamai sai ya ce eh zai iya samun kwaɗayi a cikin ɗabi'arsa ya ga wani abu ya ji abun ya burge shi ya ji da a ce mana yana da wannan abun ya zama nasa zai iya jin haka amma hakan ba zai cutar da shi ba in ya samu haka din saboda me ya riga ya jefar da kwadayin zuwa ga mutane ba wai yana kwadayin wai saboda wane bane wane yana da abu kaza ya damun ya bani a shi ba wani kwadayin yake ba yana kwadayi ne Allah ya masa ba wane masa ba saboda haka ya fidda tsammani da abin da yake hannun jama'a to idan mutum ya dogara da Allah ya kai irin wannan makamin zai iya zama ya ga abu ya burge shi ya je yana so amma a cikin zuciyarsa da ra'ayinsa baya jin cewar wani ne zai bashi sai dai Allah madaukakin sarki ne zai iya mallaka masa wanda wannan abu to wanda yake cikin wannan matsayin zai iya zama haka wa yaqulu imam al-qushairi radiyallahu anhu wa alam anna at-tawakkula mahalluhu al-qalb wal harkatu bil-zahiri la tunafi at-tawakkul bil-qalb ba'da ma tahaqqaqa al-'abd anna at-taqdir min min qibali Allah ta'ala wa in ta'assara shay'un fa bi taqdirihi wa in ittafaqa shay'un fa bi taysirihi yace Imam al-Qushairi Allah masa rahama yana faɗa yace wa alam ka sani anna tawakkula cewa dogaro da Allah da ake ake cewa kai din nan mahalluhul qalb mahallin sa shine zuciya a cikin zuciyanka ne zaka bigar da Allah tabaraka wa ta'ala wa harkatun bizahiri la tunafi tawakkul yace motsin da zaka yi nema da zaka yi a zahiri baya goge tawakkalinka baya goge dogaranka da Allah da kai a cikin zuciyarka bil qalb ba da ma tahaqqaqa al-abd bayan bawa ya tabbatar da anna taqdir cewa abinda Allah ya kaddara min qibalillahi ta'ala daga wajen Allah yake zuwa dukkan maqadir din sa abinda zai same shi duka daga wajen Allah ne to tunda yayi haka to babu damuwa dan yayi motsi ko yayi yayi nema wa in ta'assara shay'un fa bi taqdirihi idan abu ya masa wahala to haka Allah ya kaddara ya sani wa in tafaqa shay'un fa bi taysirihi idan abu ya masa daidai to nan ma ya san da yassarewan Allah tabaraka wa ta'ala ne to anan Imam al-Qushairi radiyallahu anhu yana gaya maka cewa wanda ya san ar-rahmanu nan da shi ya faɗa a cikin wancan baitin wanda ya san ar-rahmanu shari zai same shi bai damu ba to shi wannan mutumin a cikin zuciyarsa daman ya riga ya nitsu ya samu dogaro da Allah tabaraka wa ta'ala sannan kuma yana motsawa yana yin abubuwa kada ce shi yanzu ya dogara da Allah ba zai komai ba a'a yana motsi yana neman abu amma kuma wannan neman da yake yin bai goge masa abin da yake cikin zuciyarsa ba na ta haƙiƙin da ya cewar shi bawa ne kuma dukkan abin da zai same shi daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala zai tafi daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala zai taho to tunda ya samu wannan a cikin ransa idan abu ya masa tsanani ya shiga halin tsanani to ya san kaddaran Allah tabaraka wa ta'ala ne ba zai ce a'a su wane ne ko suka sani a gaba sai da shiga hali gashi ne yanzu ba yadda nake kaza kaza ba zai yi wannan ba ba ruwansa in wahala ta zo sai ya mai da ita wajen Allah Allah ne ya dora masa sai ya haka saboda me ya san ba wanda ya sai wani abu da shi ba Allah tabaraka ta'ala ba idan kuma abun ya masa daidai nan ma sai ya gane cewa daga wajen Allah ne tabaraka wa ta'ala abun ya zo masa da sauki bai masa wahala ba to kaga dai dogaro da Allah shine idan wahala ta same ka ka gane cewar Allah tabaraka wa ta'ala ne ya aiko ta don ya jarrabe ka asiban nasu an yusraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun shi mutane za su ce sun yi imani ne babu jarabawa ba fitine su ba sai an fitini mutum an gwada shi an ga ya zai yi tukunna to in jaraba ta zo sai ka mai da ita wajen wanda damun ya ce zai jarrabe ka ba ya barka bane haka kawai sai an jarraba sai an jarraba ka an gani la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku azan kaseera Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce za a jarrabe ka akan kanka kai din a jarrabi rayuwarka da haka sai an kawo maka jarraba a cikin dukiyarka a cikin abubuwa duk sai an jarrabe ka to in jarraba wannan ta zo shine tawakkalin da zaka yi dogaro da Allah da zaka yi a matsayin ka wanda ka san Allah tabaraka wataala shine sai ka gane daga kaddaran Allah ne wannan wahalan ta zo ta same ka sannan abu ya dace maka kuma yadda kake so shi ma sai ka gane cewa yassarewan Allah ne Allah ya ga dama ya yassare maka abun ya zo ya same ka a haka sannan sai yace wa lisal bin abdullahi qaulun akhar nafisun fi haqiqati tawakkul wa huwa al-istirsal ma'a Allah ta'ala ala ma yurid yace sahal bin abdullahi a wajen sa akwai wani magana zabibbir magana a cikin haƙiƙanin ma'anan dogaro da kai wa huwa yace shine al-istirsal ma'a Allah ta'ala ala ma yurid shine kana tafiya cikin Allah tabaraka wa ta'ala akan abin da yake so ويقول الدكتور عبد الحميد محمد رحمه الله تعالى تعليقا على هذه التعريف الأخير عن سهل بن عبد الله رحمه الله تعالى وهي كلمة نفيسة الاسترسال مع الله على ما يريد في كل ما أراد سبحانه في الجهاد في الضرب في العبد طلبا للرزق في التزود من العلم في حسن الخلق a yace mana wai kul Dr. Abdulhamid yace wani dakta da ake ce masa Dr. Abdulhamid Mahmud Allah masa rahama yayi ta'aliki akan wannan ta'arifin akan wannan ma'anar da shi Sa'ad bin Abdullah ya bayar akan menene ma'anan dogaro da kai da yake cewa shine ka tafi tafiya cikin tare da Allah tabaraka wa ta'ala akan abin da Allah yake so to shi wannan Dr. Abdulhamid Mahmud yayi ta'aliki akan wannan ta'arifin da shi Sa'ad bin Abdullah ya ce wahiya kalimatun nafisa wannan kalma ce zabibbiya yace da yace maka ma'anan tawakkali dogaro da kai da ake nufin sa shine istirsal ma Allah wato kana tafiya tare da Allah tabaraka wa ta'ala a cikin abin da Allah yake nufi yace fi kulli ma arada subhanahu a cikin dukkan abin da Allah yake nufi kai ma haka kake nufi yace fil jihad a cikin jihadi ne fil darab fil ard a cikin nema ne a bayan kasa talaban rizqi na neman arziki fit tazawud min al ilmi a a yin guzuri da ilimi ne fi husnul khul a cikin kyawawan halaye ne duka a cikin waɗannan sai yace innahu istirsalun ma Allah ala ma yurid wa hadha yaqtadi an yuskina al insan ila an nata'ij بعد أن يكون قد اتكذ الأسباب بقدر طاقته ويقتضي أمرا آخر هو الابتعاد عن كل ما لا يريد سبحانه yace innahu istirsal wannan yana nufin da tafiya ne ma Allah tare da Allah alama yurid akan abin da Allah yake nufi wa hadha yaqtadi an yaskuna al-insan wannan yana nufin dan adam ya samu nutsuwa ila nata'ij zuwa ga nasarar da yayi ba da an yakuna qad takaza al-asbab bayan ya riki sabuba da qadari taqatihi gurgudan iyawansa wa yaktari amran akar sannan yana hukunta wani lamari na daban huwal ibti'ad shine yin nisa an kulli ma la yuridu subhana akan dukkan abin da ba haka Allah tabaraka ta'ala yake nufi ba to anan wajen shi Dr. Abdullahi Abdul Hamid Mahmud yayi ta'aliki akan wannan ta'arifin yana ƙarin bayani akan sa to abin da yake faɗi kuma shine abin da ake nufi da dogaro da kai da shi yace maka law ya'lamul insanu man rahmanu yalqa shuru wa zahikan insanu da dan ya san waye Allah mai rahama da shuru sun same shi yana yana farin ciki yace shine ka tafi tare da Allah a cikin abin da Allah yake so tafiya kake yi a cikin tafiyanka na rayuwarka amma kana tafiya ne tare da Allah tabaraka wa ta'ala a cikin abin da Allah yake nufi sai ya cire maka abubuwan ya dan kawo wasu abubuwa wai dan ka dan gane yace fi kulli ma arada subhana a cikin duka abin da Allah yake nufi ya zama kai ma tafiyar irin wannan tafiyar ake da kai sai ya kawo yace fil jihad misali a cikin jihadi dan daukar karmar Allah ka je ka zaka yi jihadin nan ne saboda Allah tabaraka wa ta'ala cikin abin da Allah yake nufi shine ka dogara da Allah saboda a wannan wajen ka san ai babu wurin da mutum za a ce ka je ka bada rayuwarka a kashe ka a kashe mutum gashi ya mika kansa to in ba a samu sanin Allah ba a wajen kaga zai zama aikin banza ya je yayi jihadi amma a banza saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace ran tashin kiyama za a zo da mujahidi wanda ya je ayi a kashe shi a wajen daukar kalman Allah za a zo da shi sai a tambaye shi mi kai a duniya ya ce ya Allah ai tun da naje duniya yaki nake an ta yaki da ni har ma na yi shahada a wajen yakin sai Allah ce to daman kayi ne saboda mutane su ce wane jarumi ne kuma sun faɗa kai jarumi ne saboda haka sakamakon ka kenan sai a bashi irin wannan sakamakon to anan ana ga maka jihadin da zaka yi nan kai a cikin abin da Allah yake nufi ba cikin manufarka ba kai in ka cikin abin da kake nufi to Allah zai fita ne insha Allah ba ruwansa sai barka da kayanka lokacin da ka fito wajen jihadin nan kana yaƙi kana kashe kafirai misalin a wancan lokacin ne kana kashe kafirai kana abubuwa amma kana da wata manufa a ciki ba manufar Allah ba to shikenan sai an je kenan sai ka ga bakka da ladan komai ka sha wahala a banza ba za ka samu komai ba to anan ko an dawo da shi cikin yanzu tunda karka ce yanzu ma ba a yaƙi tunda ba a yaƙi yanzu wani irin jihadi za ka yi to ba mun mamaki bane akwai jihadin da za ka yi jihadun nafs wanda ma wani hadisin na Alaihi Wasallam ya ce raja'na min jihadil asgar ila jihadil akbar an je yaƙi an sha wahala aka dawo sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an dawo daga karamin jihadi saura kuma babban jihadi suka ce duk wannan wahalar da aka shan karami ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu eh karami ne babban jihadi shine jihadin nafs yaƙin zuciya ka yaƙi zuciyarka ka mai da lamarinka saboda Allah tabaraka ta'ala in kana yi ba dan Allah ba dan wata manufa to shikenan Allah shi ba zai zauna cikin wannan lamarin naka ba ka tafi tare da Allah ba in kana tafiya cikin Allah tabaraka wa ta'ala to babu naka lamarin manufar Allah shine manufanka ana fita jihadi don a dauka kalmar Allah ne yanzu sai kana fita misali ka fita ka je ka kai ka ka wa'azantar da mutane ka kira su zuwa ga addinin musulunci ka yi waye amma kana yi ne saboda wata manufa manufar ka kai ba saboda musulunci ya ci gaba ba ba saboda ya je inda ya kamata ya je ba dan wani abun ka kake yin wannan to shikenan in ka je lahira ka ce ai gashi kai aiki za a ce kai amma aiki ba za kai saboda kayi shi ne ba dan Allah ba so ake duk abin da zaka yi ya zama dan Allah zaka yi manufar Allah ne manufarka ba manufarka ta kai kanka ba kaga ai an bar mu da yawa a ciki sannan sai yace har yanzu abin da ake nufi da cewar kai tawakkalin nan shine fi darabi fil ard talaban lirrizq ka fita a bayan ƙasa ka nema daga arzikin Allah saboda alkur'ani ayya maka umarni Allah ya ce wabtagu min fadlillah ku nema daga falalan Allah bayan da za ka zauna ka ki baka nema abin da zaka ci ba baka nema abin da zaka sha ba ka ce kai ka dogara da Allah musulunci bai ga maka wannan ba Allah ya ce ka tashi ka fita ka nema shi yasa har ranar juma'a ana ga ita ce rana ga yadda take akwai idi na juma'a amma da aka gama aka ce fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah in an yi da sallan juma'a kun fita bayan ƙasa to bayan nan ku watsu a bayan ƙasa ku nema daga falalan Allah ba ku nemi waje ku zauna ba kaga har a lokacin musulunci ya baka damar ka je ka nema to a cikin nan lokacin da ka fita kake neman nan ana so ya zama abin da yake zuciyarka shine kana nema daga falalan Allah ne in Allah ya ga dama sai ya sai ya arzurta ka sai ya baka abin da ka fita nema kuma kana bin umarnin Allah abinda Allah yake nufi da kai shine ka rayu ka bauta masa kafin ya karbe ka dan me za ka yi rayuwa dan ka yi bauta wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ba halicci mutane da aljanu ba sai dan bauta to zai yi ka rayu baka ci ba baka sha ba ba zai yi ba to zaka fita ka nema ka ci ka sha ne domin wannan muradin na halitta an halicce ka dan ka yi ibada ne in baka ci ka sha ba zai yi ka yi ibada ba saboda ka fita nema ne don ya ƙara maka ƙarfi ka samu abin da za ka bauta wa Allah ya cikinsa don wannan kake nema amma in ba haka ba ne to shi kenan kaga abu ya lalace nan ma sai ka dogara da Allah dogaronka shi ne kana yi don Allah ne don buƙatar ka ta biya kake yi sannan sai yake fita zawut min ilmi da kuma yin guzuri na neman ilimi a nan ma ana so ya zama kana tare da Allah tabaraka wa ta'ala shine tawakkali ka fita za ka nemi ilimi saboda Allah shi ne ka dogara da Allah idan kai nemi ilimin da ba ka neme shi ne saboda Allah tabaraka wa ta'ala ba to shi Allah kamar yadda muka faɗi duk abin da kai ba dan Allah ba to shi Allah fita yake barka da kayanka sai ka zauna kai abinka kai daya in ka fita neman ilimi yanzu misali kana zaune sai ka dage ka fara neman ilimin addini misali karatun Qur'ani ne sauran karatuttuka ne ka dage sai da ka zama malami wanda ana ganin ka za a ce ga malam wane ko ana ganin ka zama babban malami a cikin al'umma to lokacin da ka zama haka kayi ilimin nan ne dan me dan me kai cikin manufan Allah kai ko kuma cikin manufarka in ka nemi ilimin nan ne saboda wasu bukatunka na rayuwa kana ga ba za su ba za su ba za su yiwu ba sai ka zama mai ilimi na addini ka zama malami tukunna za su iya yiwu ko kuma a'a kayi ne domin wata manufarka ba manufan Allah na cewar ya halicci bayi don su bauta masa ne kai ma kake zo ka isar da sakon Allah ba kai dan wannan to shikenan in an je baka da wani rabo ba rabon da kake da shi ka sha wahala ne kawai ko kuma a kai ne dan ka shahara a nuna ka ce ai babu kamar ka kafi kowa iyawa ana ziga ka cewar babu ya kai zuciyarka tana faɗa maka jama'a suna gaya maka ka yarda kuka tafi a haka to duk abin da kai ba dan manufar Allah ka yi shi ba saboda wannan irin wannan bukatar ka yi to babu kaya aikin banza in an je ranar lahira ana tsammanin za a ganka a wurin da ya dace a ganka sai a ganka ba a wannan wajen ba saboda kayi ne ba dan Allah ba hadisi na ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ya ce a cikin wanda za a fara shigar da su ta hadda mahaddacin Qur'ani wanda ya haddace Qur'ani ya iya shi yana rera shi ya koyar da shi tsawon rayuwarsa za a fito da shi a zo da shi a ce kai mai kai duniya ce ai tun da na je littafin ka na kama ya Allah ne ta karantawa sai da na haddace na iya na koyar na koya na koyar na tai har na gama rayuwata Allah zai ce gaskiya ne abin da kai amma kayi ne saboda al'ummar ka su ce babu wanda ya iya kamar wani kuma sun faɗa saboda ka sakamakon ka kenan ai wuta da shi sai ai wuta da shi to kaga kaga irin wannan wannan ana gaya maka ma tukunna wanda ma bai shiga cikin sanin maganar da ake ta sufanci ba wanda yake makamul islami bai je iman ma balle je ihsan shine ake neman ya gyara wannan wajen ya zama dai yayi dan Allah ba dan wata bukatar sa ta duniya ba amma ka je ka nemi ilimi saboda wanin ku ya nema kama bari ka nema ka yi ka dage ka zama wani abu irin yanzu abubuwa da ake yin nan to fa in dai ba manufar Allah ne a cikin zuciyarka ba to kai aikin banza aikin banza kai sai ka gama rayuwarka ka je can zaka ga an nuna maka cewa gashi sannan kuma yace ka tafi tare da Allah fi husnul qul a cikin kyawawan halaye halin musulunci ne mutum ya zama kyawawan halaye wa khaliqin nas bi kulqin hasanin haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka zauna da mutane da kyawawan halaye to cikin manufar musulunci ana so ka zama mai kyawun hali to nan ma kaga manufar Allah ne manufar musulunci ne kyawun halin nan to in ka dogara da Allah sai ka yi shi kyakkyawan halin saboda Allah ba saboda wata bukata ba ka zo mai kyawawan halaye amma kana yi ne saboda wata manufa lokacin da bukatar ta biya zaka koma mai mummunan hali kowa ma sai ya washe ka in bukatar ka ta biya baka yi shi dan Allah ba to shikenan kuma zaka rasa ladan wannan kyawawan halaye so ake a cikin duk abin da zaka yi ya zama ka kawo shi saboda Allah shine ka dogara da Allah law ya'lamul insanu man rahmanu da dan adam ya san wai ar-rahmanu din to duk abin da zai yi dan ar-rahmanu zai yi ba zai yi shi dan wani ba amma yanzu komi na ibada ana yin sa dan kasuwanci komi mutum za ga yana karatu ba dan Allah yake ba yana da inda yake so ya je yana ibada ba dan Allah yake ba yana so yana da inda yake so ya je yana kyawawan halaye ba dan Allah yake ba akwai inda yake so ya je yana duk abin da za ga mutum yana yi sai ga yana yi amma wani wuri ne yake so ya isa shi maganan Allah a cikin zuciyarsa kamar babu ko ba magana ma yayi dan Allah shi ba ma wannan labari a wajensa shi dai yana yi kawai yana yi amma akwai inda ya nufa kuma har mutane ma za su za su gane shi ni wani kan dan me yake abu kaza ne akwai dai wani abu akwai abun da dai yake yake yazo ya isa magana shi ne addini ake ba amma in an ga mutum yana yi ba za a kawo ba cewar dan Allah yake yi ba shi ma ba zai kawo ba yana yin dai dan ya isa wani waje in ya isa wajen to shikenan bukatar sa ta biya to da ya san Allah tabaraka wa ta'ala da zai yi dan Allah ne ba dan a ce ya isa wannan wurin ba sai ya ce to anan dai ana ga maka cewa duk tafiyar da zaka yi duk abubuwan da zaka yi ka tafi tare da Allah madaukakin sarki akan abin da Allah yake nufi manufan Allah shine manufarka cikin yin abu ka cire naka manufan ka jefar da ita gefe saboda wannan manufan kan da ka saka a ciki in dai tana nan to baka san waye Ar-Rahmanu ba da ka san Ar-Rahman to zaka cire naka ne ka sa nasa manufan Allah shine a cikin komai ba manufarka ba sannan sai ya ce wannan yana nufin dan adam ya samu nutsuwa akan nasara da ya ci ba da an yakuna qad takazal asbab bi qadri zakatihi bayan ya ɗauki sabuba gurgudun iyawansa ka ɗauki sabuba na neman yin abu da kanka ka yi iya iyawarka to nasaran da Allah ya baka kuma sai ka gane wannan nasaran daga Allah ne haka Allah yake nufi haka Allah yake nufi ka samu wannan nasara amma yanzu ka samu nasara a rayuwarka ba za ka tunano Allah ba ma ba za ka tuna Allah ba ma sai ga wai wannan kokarin da kai ne ya jawo kai so wannan wajen wani ya aka yi ne ai an ce kai kai nasara abu kaza eh wallahi ne ne ai su bani sun dage su bani ne suka tsaya ni ma dai dan dabaru na nayi kaza nayi kaza nayi kaza kaga anan baka nufin Allah tabaraka taala kana ga wai kokarin ka ne da dabarun ka ya jawo kai sa wannan wajen in kasuwanci kake haka in ana cin riba ana samun kasuwan yana tafiya sai ka ce ai dagiyanka ne da kokarin ka da yanda ka samu yadda ake abun aka gaya maka in noma kake in ka ciri in ka samu na amfanin haka zaka zo kai tayi ka ce ai kai ne ka tsaya iya iyawar ka tukunne yayi da ba ka tsaya ba zai yi ba haka ne ka tsaya ka iya iyawar ka amma ana so ka mai da lamarin zuwa ga Allah tabaraka ta'ala ba ce baka tsaya ba ka tsaya amma ka gane wannan nasarar Allah ne ya ga dama baka ita ka samu nasara kuma dan adam bashi da Allah a irin wannan wajen lokacin da ya samu nasara shi ya samu amma kuma in bai samu nasara ba to nan kuma yi masa akai ko lokacin da ya samu nasara a cikin abin da yake nema kowane iri ne na rayuwarsa lokacin da ya samu abun yayi kyau to shi yayi shi yayi amma lokacin da abun ya juya bai samu yadda yake so ba to nan kuma zai mai da zargi kan jama'a ko kuma ya ce Allah ne ya masa duk zai iya yi amma kuma lokacin da sai ta zo ma ba zai tuna Allah ba ma lokacin da nasa ta zo sai ce ai da yayi kaza ne yayi kaza ne amma in ya fadi kuma bai samu yadda yake nema ba bai ci nasara ba to anan sai ya dawo kan jama'a ya ce su suka masa kaza kaga wannan ma shirka ce amma ba shirka ne take fidda mutum a cikin musulunci ba shirkun kafiyun ne abu ya same ka mummuna suka ce su wani ne su suka tsaya su suka yi kaza su yi kaza ba sai su yi wallahi ba abin da suke son su yi Allah ne ya kaddara maka shi yasa ka ce sai kai imani da kaddara alkhairinta da sharrinta amma nan in in sharrin yau sai ga mutum yana nema dora wasu yace su suka masa ai wane ne yasa sai da aka ce ne kaza nan naki wane ne bi shawarin sa ne kaza gashi yanzu abun yayi kaza yayi kaza to ba a so ko da faduwar ta same ka rashin nasaran ya same ka ka jingina wa wasu in nasaran kuma ta same ka ka mayar wa Allah tabaraka wa ta'ala cewar wannan nasara ce Allah ya baka bayan ka riki iya sabuba ba za ka kwanta kuma ka ce za ka ci nasara ba a'a sai ka tashi ka yi iya kokarinka in Allah baka nasara sai ka ce to ka gode wa Allah sannan yana yana hukunta wani lamari na daban shine al-ibtiad an kulli ma la yuridu subhana abinda ake nufi da dogaro da Allah nan shine ka nisanta akan dukkan abin da ba Allah yake nufi ba dukkan abin da baya nufin Allah tabaraka wa ta'ala to kai nesa da wannan abu shine ka samu sanin Allah tabaraka wa ta'ala da shi yace la ya'lamu al-insanu man rahman da dan adam ya san waye ar-rahman mai rahman nan to dole duk lamarin sa zai mayar wajen Allah duk abin da ba a nufi Allah da shi ba to kai ba za ma ganka wurin ba ba ruwanka baka ciki ya zama ko da kana mu'amala da mutane su manufan su daban ne kai ka dage manufan ka ya zama dan Allah amma in ba haka ba to za ka yi ka yi ka gama duk abin ya tafi a banza ko shanin ibada ne wani yana zuwa sallah jam'i baya wuce shi to dan me kake dan Allah kake ko dan ka faɗa a ce kana yi manufar ka Allah yake dubawa ba Allah na duba cikin zuciyanka duk abin da kake yi duk motsinka Allah na duba yana ga ina kai kayi ne domin sa ko kuma kayi ne domin wani sa in kayi domin wani sa kayi shirka amma ba shirka da shirka da kai a cikin musulunci ba tunda a zahiri ne na kun bi zawahir wallahu ya tawalla sarair ko muna aiki da zahiri Allah shi ya san batini saboda ka zaka yi a zahiri ka zo a musulmi kai ta ibadu a zahiri amma manufar ka ba nan bane to yana jira hira kuma sai ga labarin ya canja shine to nan daman karatun yana karantar da karatun zuciya ne ana so ka gyara zuciyarka ne ka mai da lamarin gaba ɗayansa ya koma wajen Allah tabaraka wa ta'ala yace wa tilka kalimatun waqiya qala ha kibaru sufiya an haqiqati tawakkul ربنا اجعلها لهم جهادا مقدسا مباركا وجزاهم عليها خير ما تجزي به عبادك الصادقين انك على كل شيء قدير نعم المولى ونعم النصير yace waɗannan kalmomi wanda suke ɗaga mutum su kai shi darajar da zai zama bawan Allah na gari bayanin nan da aka yi da aka ce la ya'lamul insanu man rahman da dan adam ya san Allah mai rahama to sanin Allah tabaraka ta'ala shi zai jawo mutum ya dogara da Allah a cikin dukkan lamuransa to idan ka dogara da Allah kuma a cikin lamuranka waɗannan kalmomin da muka karanta tarifat nan da malaman nan suka kawo in kai amfani da shi to zaka samu hawa ne zuwa ga wani makami sai ya zama ibadarka da bautarka wa Allah da nemanka da duk abin da kake yi cikin nufin Allah tabaraka ta'ala kake yi ba cikin nufin komai ba to ka tashi kenan daga inda mutane suke ka ƙara gaba yace wannan shine maganar da manyan manya daga cikin malaman sufaye suke faɗa akan meye haƙiƙanin ma'anan dogaro da Allah wannan wannan ta'rifatin da makaranta yace shine abin da suke nufi idan an ce wani ya dogara da Allah to abin da ake nufi kenan sannan yace yana addu'a yace Allah ya sanya wannan kokarin da suka yi ya zama musu wani abin haskawa mai albarka sannan Allah ya saka musu da alkhairin sa da yake saka wa bayin sa na gari masu gaskiya ka san a cikin maqamat na Islam akwai siddiqiyya mutum zai zama bawan Allah mai gaskata Allah tabaraka ta'ala to tawakkalin da zaka yi dogaro da Allah ne shine ka gaskata Allah ka yarda zaka yi lamarinka saboda Allah duka yace inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah shine mai iko akan komai wannan ma kaga in ka koma cikin lawaya alamul insanu war rahmanu da da dan adam ya san mai rahama sai ya gane cewa inna Allah ala kulli shay'in qadir sai ya gane Allah ne mai iko akan komai ba wani mai iko sai Allah da abin da ya same shi sai ya mayar wa Allah tabaraka wa ta'ala ni'mal maula ma dalla da wanda ya riki Allah a matsayin shine abun dogaransa shine majibincin lamarinsa wa ni'man nasir ma dalla da wanda ya riki Allah a matsayin mai taimakonsa wa ba fantilaqan min tilkal ta'arif kulliha wa la siyama alladhi qalahu imam Hammadun al-Qisar wa imam Qushairi wa hadha al-akil imam Sahal Abdullah radiyallahu anhum انطلاقا من ذلك يبدو أن التوكل هو حيمنة ثقة بالله تعالى على قلب المؤمن yace fantilaka min tilkal ta'arif yace idan ka duba daga waɗannan bayanan da aka yi kulli ha gaba ɗayan su wala siyama allazi qalahu al-imam Hammadun al-Qisar yace musamman ma abinda Hammadun al-Qisar ya faɗa da kuma Imam al-Kushairi yace wa hadal akid da wannan nakashin da aka karanta na Imam Sa'ad bin Abdullahi Allah ƙara musu yadda yace zai fito maka fili anna tawakkula abinda ake nufi da dogaro da Allah huwa haimanatu siqatu billah wani yanayi ne na cewar ka yarda da Allah tabaraka wa ta'ala alal qalbil mu'min akan zuciyar mu'min haisu yastash'ir sahibu hadhal qalbi lazzatun biqurbi ila Allah ta'ala mai irin wannan zuciyar da aka faɗa shi ne zai kasance yana da kwaɗayin jin kusanci da Allah tabaraka wa ta'ala a cikin lamuransa wal qiyamu bittikadil asbab wasilatun ila musabbabat sannan zai tashi ya tsaya da rike sabuba ba wai ya dogara da Allah zai kwanta bane zai tashi ya tsaya da rike sabuba su zama masa tsani zuwa ga musabbabin abin da yake nema shine Allah tabaraka wa ta'ala manufarsa cikin rayuwarsa duka damun bautan Allah yake to duk abin da zai yi zai zama masa abin da zai kai shi zuwa ga Allah ne duk abin da zai na rayuwarsa zai rike su waɗannan asbab din da kaga yana yi to yana yi ne dan su kai shi zuwa ga musabbabin da yasa yake rayuwa shine ya haɗu da Allah tabaraka wataala sannan intisalan libisa da shari'a sannan yana bin umarnin shari'ar musulunci gaba ɗaya ba zai kauce ba sannan ma'utaqidan adamu kifayatiha wa igna'iha ala bisadil haqiqati amma kuma ya kudurta a ransa cewa adamu kifayatiha rashin isanta wa igna'iha da wadadat da wadatatta ala bisadil haqiqati akan bisatsa na haqiqa a cikin yanayi na haqiqa hakikance ka sani kana bin shari'ar musuluncin nan a zahiri saboda ka bi ne yanda Allah ya ce a bi yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abi amma kuma ka kudurta cewar wannan abin da kake bai sai ya sar maka ba wannan abin da kake bai sai kai maka ba bai sai wadatar da kai ba a hakika kenan a shari'a kam ka yarda zaka waɗannan ayyukan shari'a kana tsammani ko ai Allah ya ce abota musu zo gashi kana yi kayi kaza kayi kaza kayi kaza kayi kaza kayi botan Allah ka bi ka bi kayi menene amma a haƙiƙa ka san wannan abun da kake yin bai isa ya sa ka wadatu ba bai isa ya sa ka zama raman Allah ba wannan bautar da kake dukanta ba ta isa ta sa ba saboda in aka ce za a yi caje za a caje ta in aka ce za a caje ta ba za ka ga duta tashi za a iya in aka ce aka ce za a bincika ba za a samu abin da yake nema ba a cikin ta to dalilin haka a bisa da haƙiƙa ka san cewar sai dai rahmaniya ta Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba ɗayan ku da aikinsa zai shigar da shi aljanna sai suka ce har ka ya rasulullah yace hanni sai dai in Allah ya lullube yin da rahamarsa to kaga kana wannan aikin ne imtisalan da misali shari'a kana yin aikin ne saboda umarnin Allah Allah ne yace kai ka bauta masa sai kai amma baka jin wannan aikin ne zai sa a maka wannan aikin bai sai ya sa a maka ba shi sa ne sallallahu alaihi wasallam ya baka yace kai amma ka sani cewar sai dai rahamar Allah in Allah ya so sai ya ji kanka amma lokacin da dan adam yake ganin cewar fa shi yayi ayyuka shi yayi kaza kaza shi yana gafa kuma me yake nema yanzu ya riga ya samu ya samu ko to ya je lahira sai ya sha wahala nan sai ya yi irin ta mutane guda biyun ko a zamanin Annabi Musa alaihi salam kamar da aka san kissan su shi ɗaya kullum mashayi ne zai je ya sha giya ya nemi mata ya komai sai ya gama ya zo zai kwanta ya bacci sai da bi kasa yana watsa a jikinsa ya ta salloli yana yana kuka yana cewa Allah na tuba Allah na tuba ko gobe ma zai koma je ba zai hana shi gobe ba gobe haka zai shi kuma wannan ibada yake yi zai tsaya yi kiyamul laili sosai sai ya gama sallolin daren sa sai ya ja gadon sa zai kwanta sai ya ce to aljannan nan da mu sai yake faɗa dai mu ne masu ita sai ya kwanta shi wannan ga aikin banza kullum zai je aikin banzansa sai ya gama zai ta ɗiban ƙasa yana watsawa jikin sai ce ya tuba ya tuba amma gobe ma zai saki wannan kuma shi zai ibada kullum sai ya gama ibada sai ya ce aljanna nan dai ake faɗa to mu ne masu ita to a haka suka rayu na'am a haka suka rayu bayan sun gama rayuwarsu a haka sun mutu sai Allah ya wahayi annabi Musa cewa to wannan mai aikin banzan nan fa ya zama dan aljanna wannan mai aikin kirkin kuma ya zama dan wuta su ga mutane to ya aka haka ji a tambayi matansu me suke yi mai aikin banza kuma ce ya zama dan aljanna ga mai aikin kirki kuma ce ya zama dan wuta to aka je aka bincika sai sai iyalan suka ce ita matar mutumin banza ta ce lalle kullun yana yin aikin banza ka zai je ya sha giya ya yi menene ya komi amma zai in ya dawo kamun ya bacci ya rinka tuba ya rinka tuba kenan yana ɗiban ƙasa ma yana watsawa jikinsa amma bai ma zai sake matar mutumin girki ta ce eh lalle kullun kam zai yi nafilfili sai ya yi nafila ya yi salloli ya gama sai ya ce ayar jannan nan da musa yake faɗa mu ne masu ita to kaji dalili gashi aikin an yi shi amma kuma ya yi amfani kaga bai yi ba to abin da ake nema wajen adam shine zuciyarsa ta karye ya gane cewar shi bai isa ya komi wannan aikin nasa bai isa ya kai masa ba in dai zai tuba zuwa ga Allah tabaraka wataala ya maida lamarinsa zuwa ga Allah to shikenan haka ake nema a wajensa yace fa ya tamidu itimadin kulliyan ala sharil asbab sannan sai ya dogara dogara gaba daya akan cewar wannan sabuban haka Allah yace ai yana yi amma mufawwidan amran ma yaqum bihi ilayhi ta'ala hakiman fihi sannan ya fawwal lamarin sa zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala akan abin da Allah ya ga ma ya hukunta bashi da cewar nayi aiki saboda haka dole kaza za mu a bashi da wannan ya yarda da hukuncin Allah ya fawwal lamarin fa inna ja fi harkati tilka shukrun yace idan yayi nasara a cikin abubuwan da yake yi to sai ya gode wa Allah Allah ne ga dama yayi nasara wannan ana maganar ko a lahira ko a duniya haka ake so ka zama ya zama duk abin da kake yi kana yi dai iya kokarinka in ka samu nasara sai ka gode wa Allah haka Allah ya ga dama yasa ka samu nasara wa illam yahkum lahu bin najahi idan Allah bai hukunta masa cin nasara ba fiha a cikin lamarin sa radiya sai yarda nan ma ba zai ta maganganu yana nuna na maganganu ba in ma bai samu cin nasara ba yarda zai yi وقبل النتائج قبولا لا يكون للسقط والجزاء فيه مدخل sannan sai ya karbi sai ya karbi wato sakamakon da aka bashi karba wanda ba zai yi fishi ba ba zai nuna kasawa ba zai yarda ya amince ya yarda sakamakon da Allah ya bashi a cikin rayuwarsa da a cikin duhalin da ya samu kansa a ciki li saboda abin da ya kudurta munzul bidayati tun a farko annallahu huwa alladhi yafihi cewa Allah ne ya isar masa wa huwa alladhi yugnihi Allah ne zai wadatar da shi fala yamna'uhu illa ma yuzihi ba abin da Allah zai hana shi sai abin da zai cutar da shi kaga in an koma tun baitin da muka gama ma kenan cewar yarfa'u ma dhurrun minhu Allah yana tubuda abin da zai cutar da kai ne shi yasa abin bai zo ya same ka ba to sai ka gane haka sannan wala yamnahu illa ma yanfa'u sannan Allah ba zai baka ba sai abin da zai amfanar da kai to wannan dai wasu bayanai da ya kawo akan hakikanin ma'anan tawakkalin da shau ya ce la ya'lamu insanu man rahmanu yalbashuru wa dhahikan insanu da dan adam ya san waye mai rahama to ko da sharri ya same shi zai mika wuya zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ba zai damu ba ina ga zamu dakata nan insha Allah Allah ya samu gane abin da shin yake so mu gane a cikin waɗannan baituka masu albarka albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama abin da muka karanta mu daidai Allah ba mu ladan sa abin da muka yi kuskure Allah ya gafarta mana albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya ba mu ikon amfani da abin da muka ji albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wannan wata da muke ciki na Ramadan muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya samu na cikin wanda za a yanta a cikin wannan wata mai albarka albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kowa da bukatarsa ta alkhairi Allah biya mana albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama dukkan fitinu Allah ya yi mana su Allah ba mu lafiya da zaman lafiya albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da mu'jizarsa albarkacin shoti jani da karamarsa albarkacin shawrayin da faidarsa albarkacin alqur'ani da ayoyin sa bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين